نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haduwa a cikin wannan masallaci na juma'a na jibuis nefa ningi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau laraba biyu ga watan zulƙa'ada hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da talatin ga watan April shekara ta biyar miladiya domin ci gaba da karatu da muka fara a cikin wannan littafi mai tarin albarka wanda ya shahara da suna al'aqidatul wasitiyya wallafar babban malami a sheikh Ahmad bin Abdul Halim wanda ya fi shahara da ibnu taimiyat al-harrani muna roƙon ubangiji ta'ala karatun da muka fara a wannan littafi da wanda zamu yau da kuma wanda zamu ci gaba da yi Allah madaukakin sarki ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai din da muka karanta muka fahimta ubangiji ta'ala ya sa karatun da muke ya zama hujja ne gare mu ba hujja ne a kanmu ba. Kurakuran da muka aikata a baya da wanda za mu aikata a gaba Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana, ya kuma hana mu aikata kurakuran. A yau in Allah maɗaukakin sarki ya amince shi ne darasinmu na biyu a wannan littafin, ina ga haka muke ko? Kuma da taimakon Allah maɗaukakin sarki muƙaddimar littafin kawai muka yi wanda kamar akwai bugun da shi ba ya ɗauke ma da wannan muƙaddima ɗin amma dai wanda yake hannu insha Allahu akwai wannan muƙaddima ɗin wanda kuma ita ma kanta muƙaddimar darasi ce ba ta kwana ɗaya ba amma saboda yanayi muka biyo ta a gurguje muka karanta muƙaddima ɗin cikin taimakon Allah maɗaukakin sarki za mu tashi a gaban da malaye ce mana wa minal imani billahi ina ga anan ne ko shi ana bugun ya masa farko ma ce alfaslul awwal alqawaidul asasiyya duk da wasu malamai suna ce masu buga littattafan ne suka ƙara wannan faslullukan da suka musu headline din amma ainihin bugun kamar yadda yake a wannan namu haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta littafin nasa Allah madaukakin sarki ya datar da mu yace al-fasl al-awwal al-qawa'id al-asasiyya fil iman bi asma'illahi wa sifatihi shine sai ya ce wa minal imani billahi kamar yadda ranar na faɗa na ce abin da yake kanmu mu ɗauke shi a matsayin wajibi game da wannan littafin shine haddacewa littafi ne da duk wanda ya amsa sunansa na ahlus sunnati wal jama'a to akwai buƙatuwa mai tsanani kan cewar ya haddace wannan littafin haddace shin ya kamata a yi saboda shekul islam ya tattauna aƙidu ne na ahalus sunnati wal jama'a wanda kusan in dai kana da'awar ahalus sunna wal jama'a aƙidun da ya tattauna a cikin littafin ya zamto kai kana kan saɓaninsu to malaman musulunci na duniya ma ba sa lissafa ka a cikin ahalus sunnati wal jama'a kaga kenan littafin namu ne masu ƙoƙarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu mala yace wa minal imani billahi wa minal imani billahi afwan a mukaddiman da muka yi malam ya kawo mana maganan imani da guda shidan nan ko rukunan imani guda shida in ban manta ba nake ce ma'anan imani da Allah din nan kalmar imani a lugar larabci din nan ina jin nayi magana akai haka ne to wannan gurin nake so maimaita da yace imani usaimin sai maimaita kalmar yace na daga cikin kurakuran da mutane suke dauka mu a tsaya da ainihin ma'anar imani tana nufin gaskata wannan sai koro bayanan akwai gaskata wanda mutum na iya gaskata amma bai zaunar da abun a zuciyarsa kuma ya samu nutsuwa da shi ba ya tabbatar da shi ba ban san ko yana iya faruwa ba a ce ma abu kaza a baka labari ka je eh ka gaskata amma ka bar shi ma a gurin bai tabbatu a zuciyarka ka tabbatar da shi ba yace dan haka yana sai dole sai an ƙara da iqrari akan wannan ma'ana din imani da samuwar Allah da kuma tabbatar da abun a cikin zuciya na cewar tabbas kafin ya amsa sunansa ne me al-iman Allah ya datar da mu mala yace wa minal imani billahi na daga cikin imani da Allah madaukakin sarki shine al'imanu bima wasafa bihi nafsahu min ghairi taharifin haka ya kawo a wannan ko fi kitabihi yace imani da abin da Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa al'imanu bima wasafa bihi nafsahu imani mutum ya yi imani ya gaskata ya samu tabbaci da ikirarin cewar abinda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da shi shi ma ya yadda da shi ya tabbatar da hakan ya ce tuna daga cikin imani da Allah maɗaukakin sarki mutum ya yi imani da abinda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da shi min ghairi taharifin ba tare da canza ma'anar ba min ghairi taharifin ba tare da canza wannan ma'anar ta da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da ita ɗin ba, fi kitabihi a cikin littafinsa, wane littafi kenan? Alƙur'ani. Ya ce har ila yau kuma, wa bima wasafa bihi, wa bima wasafa hu, ko wa bima wasafa bihi rasuluhu. وبما وصفه به رسوله da kuma abin da manzonsa ya siffanta shi da shi wa bima wasafahu da abin da ya siffanta shi ya siffantawa Allah madaukakin sarki wani ne siffanta shi da shi din rasuluhu sallallahu alaihi wasallam manzonsa sallallahu alaihi wasallam shi kuma a wani littafi a cikin hadisan manzon Allah ko akwai inda ake samun maganar manzon Allah bayan nan bayan hadisansa na'am mu kalli gurin nan shi ma babi ne na aqida mai cin gashin kansa wani abu ne daga cikin abubuwan ban tsoro da suke faruwa a yau da kuma gaba sai dai mu ta'addu'ar Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu na cusawa al'umma shakku akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai amma dai wanda Allah ya masa arziki dan arziki na dauke shi Allah ya masa arziki da taimako da gyadar dogo ita ce yaya sama yaya ƙasa ‘ya'ya, tsakiyar ma ‘ya'ya, ko wanda Allah ya masa wannan kyautar da sauraron bayanan da ɗaya daga cikin malamanmu ya yi na nan jihar Bauchi, ina ga shi kenan an gama masa komai a wannan babu. Ban san ko an fahimci abin ba. Maganan Malam Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum, haka ne? Ana ƙoƙarin sai an jefa ma mutane shubuha akan hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Kai ba fa a can nesa ba, a ningima a ningi wallahi akwai ranar da aka zauna a wani wuri ana tattaunawa wani yake kawo shawarin to me yasa ko me zai hana a tafiyar masu wannan tafiyar in an je wa'azi a daina amfani da hadisan manzon Allah din a daina amfani da hadisai tunda ana ce akwai mai rauni akwai wanda ya inganta akwai wanda bai inganta ba shi me zai sana a daina wallahi a ningi aka yi dan ba labari aka ban ba na je wurin ne kunne na ne ji kuma ina nan wanda ya faɗa yanzu haka ina hararo lokacin me zai hana a daina amfani da hadisan to a wajen wa'azi kaga wannan ai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yake faruwa tusa masa shakku akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah muna tare har ila yau kuma shi wannan kan ba a mitin bane a fili ne a lasifika a cikin ningi malami ya yi wa'azi game da riko da sunar manzon Allah wani ya tashi yana ƙoƙarin warwarewa akan cewar an kawo hadisai an kawo hadisai bai kamata ya zamto ana riko da hadisai kai tsaye ba a'a littattafan malaman fiqh su ya kamata a bi har da kawo misali ne ya kwatanta yadda rudadde kuma ya rudi da misalin masu hankali kuma suka ga a'a ya wannan misalin kuma bai hankali ma bai karba ba ku fahimci abin masu hankali suka ga hankali bai karɓa ba rodaddo kuma suka karɓa yana ce hadisan annabi fa kamar shinkafa ce ko masara ce a cikin mai konsanta an fahimci gabar amma fiqhu fa kamar shinkafar da aka je aka zazzaba ta ne aka kai ta inji aka nika aka zo aka dafa ta aka kawo wake shi ma aka dafa aka zuba sai me sai ci wai an gama maka an gama tantancewa an gama gyara shi sai ci dan haka haka ya kamata a yi watsi da hadisan annabi su yana cikin kwanso ne kaga sai ka sha wahalar me tantancewa ka je ka zazzaba an yi kaza an yi kaza ha wannan a fili aka yi shi a ningi dan Allah muna tare to ta yaya za ka yi na daga cikin imani da Allah kafin ka amsa sunanka na mai imani sai ka yi imani da abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya siffanta manzon Allah ya siffanta Allah ɗin da shi a wannan littafin a cikin me? To kuma an sama shakku da hadisan. Menene kalmomin da na ce wanda Allah ya arziki ya saurara da malam ya yi? Yake ce ana ce akwai hadisan da ba su inganta ba su yi kaza ba ce ga kuma maganganun da a mafarki ma ana iya faɗa. a ce kuma akwai kokonto a kuma an karba a matsayin shari'a amma kuma mutum yana jin daɗi ya samu mai rauni a ciki ko da ya samu kokonto a ciki dan Allah muna tare kuwa yace ana magana kan wanniyu thubut haka ne yace an kawo magana a mafarki kuma kun yadda a matsayin shari'a ce kun dauka za ku yi aiki da ita amma kuma an kawo daga annabi kuna kokwanton daga sahabin annabi daga wane da wane zuwa ga annabi kuna ina ya kamata a samu kokwanto a maganar da manzon Allah aka kawo ta aka ce gata daga wane da wane da wane da wane zuwa ga manzon Allah ya kamata a sami yanzu shakku ko kuma maganganun da aka gama aka gama aka gama zuwa ga malam wane a ina ya kamata a sami nutsuwa ne an fahimcen kuwa mai shinkafa da wake kwatanta hadisan manzon Allah da wannan din to magana da aka da aka taso aka zo sai aka tike a gaban malam wane ne yace da kuma wace da aka zo aka zo aka zo gaban malam wanan aka tike ai aka tsallaka wajen tabi'i wani aka tsallaka wajen sahabi wani aka tsallaka wajen manzon Allah aka ce manzon Allah yace wace ce ya kamata tafi zama shinkafa da wake da faffiya sai ci ina ga wannan hadda cokali ma ina ga cokalin ma an ɗago maka shi gab da bakinka kawai miƙawa da ka yi haka ya kamata to mu kula ya ce na daga cikin imani da Allah maɗaukakin sarki shi ne wa bima wasafahu bihi da kuma abin da ya siffanta shi da shi wa ya siffanta shi da shin rasuluhu sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisansa don ko ba ka so ya kace a cikin hadisansa kwa ina muke samun maganganun manzon Allah din na'am min ghairi tahrifin min ghairi tahrifin ba tare da canza musu ma'ana ba ba tare da canza musu ma'ana ba Allah ya sa muna tare min ghairi tahrifin ba tare da canza musu ma'ana ba wala ta'tilin ko kuma cire musu ma ma'anar gaba daya kai inkari ko musun wannan ma'anar da Allah ya faɗi wannan siffar tasa ko manzonsa ya faɗi wannan siffa ɗin wa min ghairi takyifin haka kuma ba tare da kwatantawa yadda siffar take ba min ghairi takyifin ba tare da siffanta ta ba Allah ya sa muna tare wala tamthilin haka kuma ba tare da misaltawa ba za mu ga kalmomin kamar duk suna kama da juna kamar suna kama da juna taharif ka ɗauko ga ma'anar da ana iya samun taharif a cikin lafi samunsa a cikin ma'ana. Allah maɗaukakin sarki ya ce kaza ko manzon Allah ya ce Allah na da siffa kaza sai ka canza lafazin ka ce a'a kuskure ne a ambaci Allah da wannan lafazin. Misali, Allah maɗaukakin sarki na da hannu ba ce bal ya dahu mabsuṭatani ba sai ka ce a'a bai kamata akwai fa a littattafan 'yan bidiya da suka tashi tafsirin su ce ya dahu hannayensa ya daka ce Allah da da hannu a'a al-yadu bi ma'ana al-quwwa karfi dan haka bal ya dahu sai dai ka ce bal quwwatahu karfin Allah karfin sa guda biyu to ahlus sunna abinda Allah ya ce ba sa canza ma'anar abin da yace ta wajen lafazi ko kuma ta wajen ma'anar Allah ya sa muna tare kaga sun canja lafazin Allah ya ce kaza su ce a manzon Allah ya ce kaza su canza ahlus sunnati ba sa wannan aikin su ƴan sallamawa ne ƴan sallamawa ne wawa wa Allah da manzonsa ƴan sallamawa waye bi ma'ana sallama wa qur'ani da hadisi alkitabu was sunna ban san ko muna tare ba me yasa na maimaita ai akwai wanda ‘yan sallamawa ne, amma wa ƙur'ani da sunna? A'a, malam ne ya faɗa kawai shi kenan an sallama. Sai wani ya zo ce, A'a, ai ga abin da Allah ya ce fa saɓani abin da malam ya ce, A'a, an riga an sallama wa malam. Don haka kai da ka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce ba ta kai ake ba, saboda manzon Allah bai kaiwa ba a wurin mai wannan aƙidar, bai kai malam ɗin ba. Allah ya tsare mu daga haka, Allah ya ganar da wanda yake kan haka. ta'til ita kuma kawai inkarin sifar da aka yi kawai ka cire ta gaba ɗaya ma a cirewa Allah sifar bashi da wannan sifar sai suna musu akai to aqidu ne waɗannan dufa akwai rubuce-rubuce a kansu ba wuri ne da muke da shi isheshe da zamu yi ta karanto maganganun su ba yace haka kuma ba tare da siffantawa ba shi kuma alkaifiya shine zikru sifa ka ambaci siffa Allah yace yana da siffa kaza sai ka tashi kai kokarin ga yadda siffar take ko Allah na kaza ka yi ƙoƙarin sai ka yi takyifin ga yadda abin yake. Dan Allah muna tare? Ba ya ce Ubangiji ta'ala yana saukowa kowane dare a sulusun lailil akhiri ba, sulusun dare na uku ba, yana, yana shelanta cewar akwai wani mai neman gafara in gafarta masa, akwai wani mai roƙo mai buƙatar wani abu in bashi? ba akwai wannan hadisin ba to sai mutum yayi kokarin kwatanta yadda Allah yake saukowar ma kamar kaza ne misali ga siffar yanayin saukowar dan Allah muna tare yanayin yadda idan ka hau bishiya da wancan ya hau bishiyar saukowar su ta zama daya to wani sai ya tashi yana kokarin he dinga siffantawa a kokolwarsa ga yanayin yadda Allah yake ahli sunna ba sa wannan kwatantawan ma mun ji aqidar ahlus sunna da kaji kawai kakan sallama ya yake yi wallahu a'lam bai mana bayani ba manzon Allah bai mana bayani Allah bai mana bayani ba manzon Allah bai mana bayanin sifar ba kawai namu menene sallamawa sallamawa ne wala tamthil haka kuma babu misalta a ce Allah na da siffa kaza yana da hannu misali sai kai kokarin kwatanta hannun Allah din da na wani mutum ko da wata halitta tasa ahlus sunna duk ba sa wannan dan Allah mun ji kadan daga cikin aqidar mu Allah ya tabbatar da mu akan haka yace ba ma haka ba ahlus sunnati wal jamaa bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laysa kamithlihi shay yace ba ma haka ba suna yin imani bal yu'minun ba ma haka ba suna yin imani da cewar me bi anna Allah cewar lalle Allah madaukakin sarki laisa kamithlihi shay'un ba wani abu kamar sa ba wani abu da yake kama da Allah kun san akan samu lokacin da shedan yakan iya zuwa mutum da ire-iren wannan tunanin eh to ahlus sunna isti'aza suke sukan nemi tsari daga shedan ne a wannan lokacin su nemi tsarin Allah daga shedan sakamakon yazo yana cusa musu ire-iren waɗannan tunanin duk lokacin da ka ji zuciyarka ta fara ma wannan tunanin to ya kaza yake game da Allah ya kaza yake to a uziya ake yi a kore shedan shedan ne yazo abin da ya faru da waɗanda ya faru da su suka ɗauki abin suke aikatawa a matsayin aƙida su suna ga Allah na kama da kaza na kama da kaza suke yi to su lokacin da ƙwaƙwalwarsu ta fara kintsa musu irin wannan tunanin sai aka sami rashin tarbiyyar ko kuma koyi da annabi wajen me neman tsarin daga shedan din ba su nemi tsari daga shedan ba sai ci gaba da tabbatar da su akan haka sai suka rike hakan a matsayin akida dan Allah muna tare dan haka kai ma lokacin da tunani ya fara zuwa ma irin wannan in ka hauyin isti'aza neman tsarin Allah shikenan sai ya kore ma in bai kore ma in baka nemi tsarin Allah ba sai ka fada cikin wancan yanayin kai ma sai ka koma cikin mu'attila din ko al-mushabbiha din eh ka koma kwatanta Allah da kaza Allah yana kama da kaza Allah na kaza ko Allah yace yana da hannu kai kwatanta hannun sama iri sai kokalwarka ta ci gaba da lissafa ma wannan sakamakon ba su nemi tsari da Allah bane sai kokalwarsu ta ci gaba da lissafa musu irin wannan in muka nemi tsari kuma mu sai Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu wa huwa as-sami'ul basir kuma Allah shi mai ji ne kuma mai gani ne kaga anan ma in an dauko aqidar ba sa suna imani da abin da Allah ya siffanta kansa da shi ba tare da canzawa ko kuma kaza ko kaza ko kaza din ba sun yadda Allah madaukakin sarki mai ji ne amma ji irin na nawa idan aka magana na ji a'a irin na kaza a'a gani fa irin na kaza a'a irin na kaza to wani iri tambayar hakan ma bid'a ne dan Allah muna tare kuskure ne me yasa saboda manzon Allah bai mana bayanin hakan ba Allah bai mana bayani a Qur'ani ba manzon Allah bai mana bayanin yaya jin nasa yake ba yaya ganin nasa yake ba manzon Allah ma bai mana ba sannan sahabban annabi da suka rayu da shi ba su tambayi manzon Allah cewa to da Allah ya ce wa huwa samiul basir a Qur'ani yaya ganin nasa yake yaya jin nasa yake ba basu yi wannan tambayar ba kaga abin da sahabbai basu yi ba kai in kai yanzu ka zama me ka kirkiro haka ne kuma sun fika kwadayin alkhairin da ya fito daga bakin manzon Allah suna tare da shi da sun ji abin da su gane ba sukan tambaya amma sun samu aqida ne ingantacciya aqidatu ahli sunnati wal jama'a dan haka sai zama baya cikin lissafin su ire-iren waɗannan tambayoyin dama kuma a cikin neman tsari suke daga shedan sai ya zamana sun yaƙi shedan daga ya cusa musu irin waɗannan tunane-tunanen Allah ya datar da mu ahlus sunnati wal jama'a fala yanfuna anhu ba sa kore masa fala yanfuna kaga kalmar annafiyu din nan nafa ba ya kore ba yanfi yana korewa to annafi korewa fala yanfuna ba sa korewa anhu daga gare shi daga wa Allah madaukakin sarkin bi ma'ana ba sa kore masa ma wasafa bihi nafsuhu abin da ya siffanta kansa da shi ma wasafa bihi nafsuhu abin da ya siffanta kansa da shi ahli sunna ba sa korewa suna su sallamawa ne su tabbatar wala yuharrifuna al-kalima an mawadhihi har ila ya kuma ba sa canza kalma ba sa canza ma'ana daga gurbinta wala yuharrifuna al-kalima an mawadhihi ahlus sunnati wal jamaa ba sa taba canza ma'anar wata kalma daga gurbinta Allah ya ce kaza kazan ne Allah yana nufin kaza kazan ne kawai sallamawa suke yi muna tare wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wala yulhiduna kuma ba sa yin ilhadi ba sa yin me ilhadi fi asma'illahi a cikin sunayen Allah na ma'anar ilhadi ba sa baudewa su kautar da ma'ana dan an ce al-ilhadu shine me al-mail wal udul su karkace daga abin da Allah yake nufi su ɗoro akan wata ma'ana daban a'a wannan hanyar ce da ake bi a je wuri kaza eh ahlus sunna ita suke bi ɗodar har zuwa wuri kaza ba karkacewa a ciki dan Allah muna tare shine wala yulhiduna ba sa bauɗewa ba sa karkacewa cikin sunayen Allah da kuma ayoyinsa Allah ya sa muna tare ina ma'anan haka akwai masu ilhadi game da sunayen Allah ɗin su ɗauko wani suna daga cikin sunayen Allah sai su ce sai su siffanta wata halitta kuma da wannan sunan na Allah maɗaukakin sarki abin nan muna tare kuwa? na'am kamar misali a suna farkon mashirkai kafiran farkon ba akwai manatu uzza waye da waɗancan ba gumakan nan suka ce al'uzza din nan ai daga al'azizu ne eh yayi daidai da wancan sunan muna tare kuwa anan din ma ai ba a jima ba to maimaita kuskure ma kuskure ne ko da ka maimaita din ne kai ma na eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ba sharri ake musu ba kamar kwanakin baya akwai wasu wata waka da na sa a memory he naga jinta tsoro yake bani na kunna eh wane ne ahadun ne na'am wane ne as-samadu din wane ne lam yalid wa lam yulad kwanakin baya akwai wanda ya dauko wannan baiti yayi fa waka ya je kuma ya ɗauka a wajen ɗaukan waƙa ya tura ta a duniya kuma ana ji ana amshi lam yalid shehu baka haifa ba ba a haife ka ba haifuwarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan siffa ta Allah lam yalid wa lam okay shi shehu mene na'am mutum ne to siffar kuma wannan tawaye shehun bahi da uwa kenan misali wannan da yake wakar yana da ita yana kuma da uba kuma yana da yaya to Allah ne kadai lam yalid wa lam Allah ne kadai wanda shi bai haifa ba ba haife shi ba sai ya dauko wannan siffar sai ya abin nan to ahlus sunnati wal jamaa ko wala yulhiduna fi asma'illahi ba sa taɓa ɗaukowa kaga wannan ababu mai wata siffa ce daga cikin siffofin Allah ya ɗauko to sunayen Allah da ayoyin Allah ahalus sunna ba sa wannan babu shi shige a tsarin ahalus sunna dan Allah muna tare suna tabbatar da abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar ne ai qur'ani ma yayi mana hani akan haka Fatiha na'am suratul Fatiha ko walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna yulhiduna kaga wala يلحدون وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا إسرائيل أوكي سورة الأعراف أهل السنة sun faɗaku da wancan faɗin Allah maɗaukakin sarki ɗin, walillahi al'asma'ul husna fada'uhu biha, ya ce wa zarun lazina ku ƙyale ku bar waɗanda ne yulhiduna fi asma'ihi suka yin ilhadi a cikin sunayen Allah, kaga Allah ya hane a ƙur'ani, don haka sai suka hannu ɗin. Kaga koma a ina kake, in dai kana bin ƙur'ani kuma, ko da kai ma baka yadda ahlus sunna bane to ai ka yadda da qur'ani sai ka ji ba kai ba ilhadi wa sunayen Allah ko ayoyin Allah saboda me gashi nan a qur'anin dan Allah muna tare qur'ani kuma littafi ne ke bantacce na wasu daga cikin wanda kake tunanin ba yan akidar ka ba wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wala yukayyifun wala yukayyifuna kuma ba sa siffanta sunayen Allah ko su kwatanta sunayen Allah da wasu sunayen wasu halittun da ba Allah ba ko su siffanta wasu ayoyin Allah da wasu abubuwan da ba Allah maɗaukakin sarkin ba baya daga cikin ɗabi'una ahlus sunnati wal jama'a ba sa yi su siffanta wasu sunaye na Allah maɗaukakin sarki da wasu dan Allah muna tare shi yasa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko suna ne da yaji yana dauke da sako ko ta sifa ta Allah sai ya canza wa mutum sunan haka ne sai ya canza mutum sunan mutum ya koma kaza ba sa yi ahlus sunna ba sa wannan shi yasa manzon Allah ya hana da ya jika da wani suna da yake kama da na Allah ko sunan da yake dauke da sako sai a yi sauri sai a canza maka dan Allah muna tare in aka samu wannan aƙidar aka kiyaye to akwai gabar da wani za a bashi matsayin da ya kusa da na Allah ɗin ne na'am da kaji suna da ya shafi Allah kana jin girmansa ya fi ƙarfin a kwatanta wani da shi ai ba za ka kwatanta ba shi wancan ba ya ce shi ba ka haifa ba ba haife ka ba ya kuma ƙara da cewar haifuwar ka ma kai ya ce ku bar tantama ma ya fi wa shehu ya fi Allah ba a ji wai baitukan nan ba? Na'am? Don Allah muna tare kuwa? To, ahalus sunnati ba sa wannan. Duk wani suna ko wata siffa ko wata aya ta Ubangiji ta'ala ba sa ɗauko tunanin su tsaya suna kaif, kaif, yani layin kuru na sifa. Muna tare kuwa? Layin kuru na kaifiyatar sifa. lillahi tabaraka wa ta'ala lillahi tabaraka wa ta'ala sifa kaza'i to ba sa zama kuma suna tunanin as-sifa din ga yadda take suna kwatanta ga yadda take a'a baya daga cin aqidar ahlus sunnati wal jamaa wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi kuma ba sa misalta misaltawa su kwatanta siffofinsa siffofin wa Allah maɗaukakin sarki bi sifati khalqihi da siffofin halittarsa wala yumathiluna sifatihi kuma ba sa misalta su kwatanta siffofin Allah maɗaukakin sarki bi sifati khalqihi da siffofin halittarsa dan Allah muna tare Allah yana da hannu su ce irin hannun kaza Allah ya daidaita akan al'arshi irin daidaituwa kaza Allah ya yi kaza su yi kwatanta kaza ahli suna ba sa kwatantawa ba sa kwatantawa dan Allah muna tare kuma fa koda mala'ika ne mu kalli matsayin mala'ika ba za a dauko matsayi na mala'ika a siffanta shi da wata siffa ta Allah ba koda annabi ne ba za a ɗauko ta siffa ta Allah a siffanta wannan annabin da ita ba baya daga cikin karantarwar ahalus sunnati wal jama'a Allah ya datar da mu malam yace me yasa ba sa yin haka li'annahu domin shi ubangiji ta'ala ko li'annahu domin yadda lamarin yake subhanahu sarki ya tabbata gare shi Allah madaukakin sarki la samiyya lahu ba shi da namesake me da hausa namesake na'am Allah ba shi da takwara ba shi da takwara la samiyya lahu wala kuf alahu wala kuf alahu ko ba shi da tsara wancan a ce takwaran Allah yadda sunan Allah kaza shi ma sunan wane kaza kai ko a hauka ma hal ta'lamu lahu samiya du a labarin mushrikan baya ka taba ji wanda shi ma a ce sunansa Allah na'am babu babu haka kuma babu wanda za a ce a wani ai tsaran Allah shekaru shekarunsa ɗaya da Allah a sa'annu ne yaya ka san aikin shedan ne haka ne sai ka kore shi kan tun fil azal tun kafin samuwar duniya yaya yaushe ya fara ya faɗi huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin muna tare kuwa Allah ba shi da takwara ba shi da tsara subhanahu wata'ala wala nidda lahu kuma bai da kishiya wala nidda lahu Allah maɗaukakin sarki bai da kishiya kaga inda ni mace ce a wannan babun sai in ƙara wa kaina ko da malamin da ya karantar da mu bai mana bayanin wannan sifa ce ta Allah ma rashin kishiya ba sai in ƙara wa kaina idan na ji ni fa ba na son kishiya siffarwa na ɗauko na'am ta waye bai da kishiya amma akwai da tana jin wallahi gwara ta mutu yau da a mata kishiya ko babu dan dai a ningi ba masu wannan aqidan ne fa ba mata masu wannan matsalar ne a ningi shi yasa da kuka kamar babu amma wallahi akwai su mata a duniya wanda su kwata-kwata su dai kar a musu kishiya a akwai masu wannan jakantar a wasu garuruwan mu dan ningi Allah ya tsare mu ne babu shi yasa da ku ga kamar babu hmm? akwai a wasu wuraren mu dai kan ningi Allah ya ƙara fahimtar da matan mu na ningi kar ma su dauki wannan ɗabi'a dan muguwar ɗabi'a ce siffa ce ta Allah ki ji keke kadai keke kar a kawo wata kar a'a Allah ne wahadahu la sharika lahu ke ma ki zama wahadaki la sharikati laki aha ba ke kuwa sifar Allah din ai kaga wacce bata fahimci addini bane mu kuma taimakon da Allah ya mana shine matan mu nan sun fahimci addini ba ruwan su da wannan akida da gaskiya na ga fahimtar addini ne yasa a nan gida ka samu bamu da wannan matsalar mace ta zama kullun ita ita kar ba zancen kishiya a lissafin a Allah ya kara fahimtar da matan mu nan gida ولا ند له ولا يقاس بخلقه ولا يقاس بخلقه كما الله با قياسن sa da halittarsa a ce ai yadda za a kiyasin kaza da kaza shi ma Allah yana kama da kaza ko yana da wata halittarsa a'a ba a yi wa Allah kiyasi da wata halitta fa innahu subhanahu lalle shi ubangiji ta'ala a'lamu bi nafsihi shi ne ya fi sanin kansa, a'lamu bi nafsi shi ne mafi sani game da kansa wa bi ghairihi da kuma waninsa. Muna tare, wa bi ghairihi da kuma waninsa, wa asdaqu qila kuma Allah shi ne mafi gaskiyar magana, mafi gaskiyar zance. Wa asdaqu qila shi ne mafi gaskiyar magana, mafi gaskiyar zance. wa ahsanu hadithan min khalqihi kuma shine mafi kyawun zance a maimakon me halittar tasa dan haka ba a kiyasin Allah da wani daga cikin halittunsa kowace irin halitta ce thumma rusuluhu sadiquna musaddaqun thumma rusuluhu sadiquna musaddaqun sannan kuma manzanninsa masu gaskiya ne ababen gaskatawa sadiquna musaddaqun masu gaskiya ne ababen gaskatawa muna tare kuwa umma rusulahu umma rusuluhu sannan manzanninsa sadiquna masu me aina daga cikin cikar imaninka da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam shine kai imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da shi dole kai imani da shi ka gaskata don haka idan ka ji ana zancen ƙarya ƙarya ƙarya ba a layin manzannin Allah ba ne ba a layin manzannin Allah ba ne bi khilafin lazina ya ƙoluna alaihi ma la ya alamun saɓanin waɗanda suke yin ƙarya game da Allah ina ma'anan menene ya ƙoluna ma la ya alamun suke faɗan abin da ba su da ilimi game da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka duk abin da ka ji ya fito daga manzon Allah zance ne na gaskiya don Allah muna tare Allah maɗaukakin sarki ya shiga lamuranmu mala ya ce wale haza ƙwala subhanahu wa ta'ala saboda haka ne Allah maɗaukakin sarki ko Allah da sarki ya tabbata gare shi ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin buwaya amma yasifun game da abin da suke siffanta Allah madaukakin sarki da shi mushrikai kenan ko duk wata siffa da suke siffanta Allah madaukakin sarki da ita Allah ya tsarkaka ga wannan wasalamun alal mursalin kuma aminci ya tabbata ga manzanni walhamdulillahi rabbil alamin magodiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai fasabbaha nafsahu sai ya tsarkake kansa fasabbaha nafsahu sai ya tsarkake kansa amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul game da abinda masu saɓawa manzanni suka siffanta shi da shi amma wasafahu bihi man al-mukhalifuna lirrusul game da abinda masu saba manzanni suka siffanta su da shi wa sallama ala al-mursalin sannan kuma ya tsira bi ma'ana ya kubutar da manzanni li salamati ma qaluhu saboda kubutar abinda suka fade shi minan naqsi wal aibi na naqasu tawaya da kuma aibi li salamati ma qaluhu saboda kubutar abin da suka faɗa minan naqasi na tawaya wal aibi da kuma mi aibi sai Allah ya kubutar da manzanni game da abin da su musulkai suke siffanta Allah da shi na naqasu da kuma tawaya Allah ya datar da mu wa huwa subhanahu kuma shi Allah sarki ya tabbata gare shi qad jama'a ya tattara ya hada فيما وصف فيما وصف وسمى به نفسه cikin abinda ya siffanta kuma ya ambaci kansa da shi bainan nafi wal isbat tsakanin me korewa da kuma tabbatarwa mu menene namu tabbatar da abinda Allah ya siffanta kuma ya ambaci kansa da shi da kuma kore abin da ya kore game da shi. Fala udula li ahli sunnati wal jama'ati na haka babu wata karkacewa, ba wata karkata game da ahli sunnati wal jama'a, amma ja'at bihil mursalun game da abin da manzanni suka zo da shi. Su ahli sunna babu karkacewa a kai, babu wata kaucewa. me yasa suka ɗoru ba karcewa ba karkacewa fa innahu siratul mustaqim domin shine tafarki madaidaici Allah ya dora mu akan haka wani tafarkin siratul ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin tafarkin waɗanda Allah ya musu ni'ima na daga annabawa was-siddiqin annabawa kamar suwa manzon Allah din kenan ko da sauran annabawa والصديقين كما رسول سيدنا أبو بكر والشهداء والصالحين شهداء رسول سيدنا من همزة سنة شهادة كو da sauran mutanen kirki Allah madaukakin sarki ya gafarta mana za mu yi ta haƙuri da karatun kusan kowace gaba karatun ba gudu yake bukata ba amma kuma gudun muke yi za a yi haƙuri ne a dinga shansa yadda aka yi mai yadda aka dama ko yin yafi yin yafi eh an ga borjiya tana tsarki da kunun kanwa ne ko me aka ce kunu ne tace ai yin yafi rashin yin sai ta yi tsarki da kunun kanwa yin yafi wai tana gada a ce bata yi ba fa dauke da ruwan dan wake ko ta yi ruwan dan wake na'am akwai matsala ya ne mu gaba ne da muka tsabin nan akwai matsala yau shine darasinmu na biyu insha Allahu ta'ala in Allah madaukakin sarki ya amince zamu tashi a ina al-faslu thani yace al-imanu bima wasafa Allahu bihi nafsuhu fi kitabihi shine me wa qad me inda ai tajwidi a karanta gurin idigami mutamathilain yace me wa qad dakhala fi hadhihi al-jumla ma وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص أي سورة التي تعدل ثلث القرآن ألا ما دوكا كين سركية البركة أبونا مكا كارنتا أكوي مثلا نسأل الله الكريم المنان أن يهدينا الصراط المستقيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم